إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 27 ga wata na jumadal ula hijira shekara 439 wanda ya dace da sha uku ga wata na biyu shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 130 darasi na 130 kahin nan game da tambayoyi mas'alar da ta gabata wanda darasi da muka yi na sujudu sahawi bayani da na yi na ya biyo mutane sa gane shi gane magana bayani da na yi na maganar idan limami ya tashi a raka'a ta biyar mamu dole su bi shi nan abinda bin shi sai bayan tasbihi ne za ku mai tasbihi ne idan kuka yi tasbihi ya ƙi dawowa ne bayanin wancan ya zo na maganar dole ku bin limba kurma daga ya maƙe ku bi shi ayya mantuwa ce kenan ba an daga ya maƙe bai ƙyale shi ya mai tasbihi idan kuka yi tasbihi kuka tasbihi kuka alama kenan ya ji tasbihi kiyawa ce yayi kin dawowa ne yayi a nan ne ya wajaba ku bi shi wannan shi ne bayan da muka yi don wanda aka ce wannan dole abu liman ya suke ɗauka kaman kurin biza ya kurin ba ta su biya dole a mai subhanallah subhanallah an aka ga kuma bai dawo ba in ya so sai a bi shi don bayan da muka yi na magana haƙƙin biyayya ga liman kuma da yana yi wa liman kai ba ji ba kake inda yake misali ɓoye karatu a nan yakan ya bar wata fatiya wani abu da ke rukuni ne kai baka sani ba baka sani ba kuma kenan ka ce baka bi liman ba kana cikin hadarin saba liman kuma da bata sallaka shi muka magana kan haka nan sai magana ta biyu na maganar na maganar sujudu sahawi da aka magana lalle abu ne mun yi a wancan lokacin mun iya kare duk abin da yake da alaka na wannan wurin muka ambata guda biyar su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aikace ko yayi bayani ga yanda za yi wannan bayani kamar da bayani na imam shaukani hanya mai hiciya duk inda ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko ya ce ayi kaza lazim kai wannan aiki inda ba wannan ba kenan duk wanda aka yi cikin wannan sujudin guda biyu ta yi illa na gwanne ne wuri kaza wurin kari ayi ba adi wurin rage ayi kabili shi dai ba wani matsala don wanda ka kasance dai ba wani wuraren ba kai sujud da sawinka ta yi in abin da ka bari ya kai a mai sujud da sawin kuma ko kuwa yana yi wata gyara shi da mai bayani wanda ya bar rukuni karatun fatiya sujada raka duk abin da yake na farali ne yin sujada sahabi bai gyara shi sai an kawo wannan abin kuma daga baya a yi gyara in akwai wani abu da mai gyaruwa yanzu bayanin mu dai na al'ijara ne zamu tashi al'ijara ijara za mu ce kwadago ko kwantara ijara a baka lada biyan lada kan wani abu a ɗauke ka aiki wani za a biya ka ishara hausa kuna ga la aikin lada ko kwadago za mu ci gomi kwadago ba kwadago kullum mu'amala da ta wani aiki a biya ka akwai sun hausa ina gani to yanzu zai maka da ya ci al'ijara kirshin darasin mana 130 daidai zai ma ta'arifuwa me ake ne da al'ijara al'ijara lokatan kenan a larabci haka ce al'ijara daga ina ya zo ce al'ithaba ma'ana al'ithaba sakawa yuqalu ajartuhu bil mad wa ghairil mad ana cewa ajartuhu ko ajartuhu duk ɗaya ne haka ce ajar kira an madda kenan ajartuhu ko ajartu ba madda din dai ma'anar shi idza athabtuhu inna inna saka mishi wani abu da yi wastilahan istilahi na malamai da fiqhu a wannan wurin da aka kawo al-ijara yace tamliku manfa'atin manfa'at raqabatin bi'wad mallakar wani amfani a wuyan wani akan wani lada da aka bashi yayi wani aiki wanda la'aki wannan da zai yi amfani ne ga wani ka gina min rijiya ka gina min gida ka ban dokin ka da abu dai na wani abu zan amfana ni da kai mu mu'amala in biya ka wani abu kamar wannan abun da zai amfane ni illa zai gaya maka abin da ba a ba a yi ko da akwai wani amfani a kan shi ya ce masharu'iyatuwa daga ina aka samu a musulunci an shar'anta ijara sai kawo cikin sotar talak yace kala ta'ala fa in arada'na lakum fa atuhunna ujurahun wannan ya biyo baya bayan kare zama tsakanin mace da miji irin dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya sa na tsakanin ma'aurata na bayan rabuwa ألا تأسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تداروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يدان حملهن هيتا يكون فإن أردعنا لكم بائعه فآتوهن أجورهن هيتا وأتمروا بينكم بمعروف كما سواك الشيدي kaga wannan iya cikin ka'idodi wanda musulunci ya tsara wanda inda za a an samu zama lahiya da an samu cikakken haƙƙi na mata wanda kun ba mai ba su irin haƙƙin da ya kai ga wannan don tsari ne daga Allah mahalicinmu Allah ya yi magana mata a sukinuhunna min haitu sakantum min wujidukum min wujidukum ku zamanar da mata a inda kuke zama kun bakin ikonku wannan can baya da aka yi hani kar ku hudda su daga gidansu wannan kaga tsarin musulunci iya wani kurin ta'addanci ne ne yayin iyawa ya ga wata ne iya so yake so ya hudda wannan ya kawo wata yanzu dama haka suke to ya Allah aka sama wani kal ɗakin wannan da kake ji ka hudda ta ka sayi wata ya wata doka ta hauka wannan ɗakin aka ce ma ɗakin su ne la tukhrijun min buyutin ala tako la tukhrijun min buyutihin wala yakhrujuna wannan ɗakin da kisa hudda ta kawo ta aka ce ka hudda ta a nan za ta zamana wannan ɗakin ba ta huta he ta ƙare zaman idda a wannan ɗaki naka ba ka dama kawo ta a wannan wuri haka Allah ce ɗakin ta ne sai an san da maganar mace takan samu matsala he ake ma kashe kuma akwai wata dabara ta ɗan adam zai mata wata gallazawa ta kanta bar gidan sai Allah ke ma kashe wala tudaruhunna litudayqu alaihin kan ku cutar da mata ku gallaza musu don ku kumta da musu zama su sai sun mutu da kansu ai ta tabar gidan don ta baka ɗakin Allah ma kashe kakkai haka nan ya ce kuma ka sani wannan zama idda ce wa in kunna wulata amalin in matar da ka sake akwai ciki fa an fi ƙuhun ka ciyar da ita da ci da sha da komi nan ba wata kwan a hatta ya da'ana hamlakun a talagaya har lokacin da ta aihe ciki iyawa ya sake ta da wata ɗaya ko wata biyu in zama wata takwas za a tara za a yi da ci da sha da kuma kunan ɗakin kun ba ta barin shi balle ka wata ba ta barin shi tana na wani ɗakin nata ba ta huta ba ta bar mashi ya yi wata tara yanzu kana ci da sha da komi kuma an ƙare za a ta gida bayan ta ɗauka magana magana muta'a kuma ya ce fa ina arada an lakum tunda akwai yaro za ta ba shi nono duk da nonon ta ne ɗanta ne ko amma kai aka ɗora maka fa ina arada an lakum fa'atuhun na ujurahun in suka ma ɗanka nono ka ba su al'umnala ne ku ba su lada ladanta ne ujurahun wani tsarin musulmi ciki to na ce ne muna magana kenan ajiyar ka gana allah ya ɗora wa maza ba da lada na shayar da ɗiyansu kana kenan nasin ƙura kuma magana kenan biyan mutum wani aiki da aka yi ɗanka ne ba kai ya katse ba tun da yunusha a kan ka yake ya kaɗa maka biya ba ta kuɗin nonanta kuma daga baya magana kuɗin abinci an yaye shi tunan da ya kama ka aya guda sai ya ce kuma wa ƙala ta'ala ƙalat idahuma ya abat istajiru inna khairu man istajarta laqawiyul amin wannan yarinya ta ga annabi Musa alaihi salam inda ya yi abin da su bi tsamanin irin ƙarfin jikin shi da sauransu amana da gani dai ta ga dai abin yabo a wajen shi yarinya ta nemi babanta ya ɗauki wannan bawan allah kai bar shi kai bar gidansu lati ƙalata ya dawo ma ɗayan cikin ɗayan wannan tsoho wanda ya shahara aka ce ma shu'aib annabi shu'aib duk da wannan ibn kasir ya kawo dalilai na rashin tabbacin annabi shu'aib ne shi dai tsoho ne na gari ma wane dai tsoho ne na gari ya ce ɗayan waɗannan 'yan mata guda biyu ta ce ya abata ya baba istajirun ka ɗauki wannan bawan allon ƙwadago ka nema aiki eh istajirun kuma take hudun dalilin ta yi wannan magana ina kada mana istajir dama wanda ya dace ka nema na ya maka aiki ma ƙwadago alƙawi ta ga ƙayyudin musa inda ya shayar da su ruwa kuma ta ce al'amin ta ga mutum ne amin cikin maganar sira magaka tarihi cewa yadda ya kiyama ya tahi ta tahi a gaban shi ganin iya abin iska ya kuma ta koma bayan shi da kamar ishara shi dai tabbas ta ga wannan abin da ta yi magana kan shi da magana kowa da magana amana ta gani ta tama uban shawara ka gani magana kenan abu ne da daidai kuma ta nasin kuran ya tabbatar da akwai mu'ajara akwai magana ɗaukar mutum lada a biya shi ya kawo aya ta gaba ta uku kan wannan hujja tun da kama hujja ce kan maganar ijara ya ce wa ƙala ta'ala fawaja da fiya jidaran yurudu an yankad faƙama wannan ya biyo bayan isra annabi musa alaihissalam bayan shi da khadir bayan an cira jirgin ruwa yawa musa kashe wanda mai gaya mai kaka tambayi ne musa ya magana ya ce man cewa ce e kakka zarge ni e na ta kusa bibin bima na sit kakka kumta mini man cewa ce ne aka zo na kashe yaro musa ya katsa haƙuri cewa ce za ka kashe rai zakiya da magana ba haka kuna ganin ta mun daga magana e da kurkuru na ga madama kai ba ka iya ba ka za ka to zai kashe ce in sa alfi ƙarshen ba da ko wala ta sahibi ne yanzu daga yau an ƙari na yarda na yi kuskure daga wannan tambayar in nama wa tambaya wala ta sahibi ne ƙoƙarar balagata miladin uzura kayan ɗauki uzuri shi kenan na yarda daga wannan an ƙari musa ana an ƙari kadir fantalaka hatta idza ataya ahal qaryatin istata'ama ahlaha fa ba an yadhifu an yadhifu ma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqata faqama قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فرق بيني وبينك اتكايتي ده كنا موسى عليه السلام wannan magana ce kawo yawa hadar yawa Musa kashe Musa ya yarda shi ma ya kashe hukunci daga wannan na tambaya an kare to sun je fantalaka sun kama hanya da Musa salam da Khadir hatta idza ata ahla qarya suka je wani gari cikin tahirsu istata'ama ahlaha suka nemi yan garin su ba su abinci irin na bakunta fa ba an zai fu masu cikayi suka kiya to a nan kenan tun da sun kiya to a cikin ta ya fawaji daji daren ya suka ga wata katanga yurid an yanka zaune katanga tana neman ta zubi to a nan ne shi hadir kai tsaye cikin zamu ce karama kurin da ya daga ko mujiza da ya gyara ya daga katanga kurin ta tsaya kurin daga ta kurin taba ta kurin ta tsaya kurin ba wahala komi ba sha da komi ba amma shi takarda to shine Musa alaihi salam ganin wannan an ke ba su abinci kuma ga sun musu aiki yace laushi ita washi anan mutum ba wani ta an kaso eh laushi ita inda kaso wala eh inda kaso ta kasta alaihi ajra ta ka amshi lada ce haza haza daga ni aka aka haza firqa bainu bainu daga yau an kare haza ka firqa bainu bainu daga yau mun kare shikenan baka da baka a takacin nan menene magana lada na wani aiki da suka yi yanzu dai nan ya kawo sauna ayoyi da guda uku ya tabbatar da magana ijara dokan wani aiki a biya shi a cikin qur'ani sai ruwaya da zai kawo kuma wadda imam bukhari ya kawo ta yace ana aisha radiyallahu anha واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد من بني عبد بني عدي حاديا خريتا Aisha take ba labarin hijira da manzo Allah daga Makka zuwa Madina cikin halin cikin tahiyya hijirar ce tace annabi tace da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sun ɗauki wani mutum daga cikin gida mambani dil wani cikin kabila ta bani abd bin adi sunan kabila su ne dai ya dauki wani mutumin hadiyan mana dan sa hanya mu ce madugu madugu uban tahiyya ba madugu kun shi mana khairi mana hadiyan madugu wanda sa hanya wannan aka ce al-khirit shi ke ba tafsirin shi al-mahir bil hidayah wanda ya kware wajen sanin hanya waye a Hausa madugu masu shiga sahara a ce a ce madugu ubinta yanda ya san hanya ba gida wani turanci ne wani mutum gida turanci ne kurin madugu shi na wasa madugu ubinta ke yanda san ta yi ya san dai kurin bincin da kurin to kenan shi wannan madugu ubinta hiya wanda kenan ya san ya san hanya na me yake so kawo wasu ta'ajar kenan nabi kenan ya yi lada nan me yan wawa kana annabi sallallahu alaihi hijira kuma nan shi ne Imam Bukhari yayi wannan tarjama da magana dokan wani mushriki akan darura yama aiki kawuri ne mushriki ne annabi kuma hijira ce zai inda kawure suna neman shi suna neman shi kashe amma ganin ba da babin wannan aikin sai shi ko annabi ya yarda da shi ya ba shi wannan amana za mu tahi ya gaya mashi ya gaya mashi za su jira ba za mu tahi wuri kaza ga da saur ya gaya wa mushrikin za mu tahi ga da saur ka rike tagoma guda biyu bayan kwana uku da hutanmu asuba ta uku mu gamu da kai a ga da saur ku ji amana mutane masu amana duk da mu rike amana duk da ka wuce shi kuma ga kuɗi an sa ya kuma an sa ya kuma an sa ya kuma da ya sa abin da aka sa dole ka manzana ko kanshi ko abubakar sama shi raƙomi ɗari dole ka kana raƙomi ɗari amma a wannan halin annabi ga wannan mushriki wannan ya ba su taguwa ga taguwa guda biyu raƙomi guda biyu ka riƙe ka ajiye ranka rakwana na uku mu gama da kai a gara sawa dole ne ma da ake yi a cikin gari ya ji ba Allah ana ta bincike ana ta nema a hukace iya ji hera kwana na uku ya gashe su da kuminsu guda biyu suka hau suka hanyar zuwa madina amana mutane da akwai amana wacce kaɗa ƙaranci an zu shi na hosea ba na kace amana ko da a lokacin a can da ƙwarai akwai ta ko a cikin kawaran ba irin da ne zama ne ba tana da akwai amana mutane kun san amana kun san magana sai amana sun da amana sun san da wafa da magana mutunci sun san da mutunci ko da akwai kawurci suna da magana karama ta mutunci mutu ya zan mutunci in ka diba kwarai abu da yawa diba lokacin da aka zo yi mu baya rota suka fi wanda ya zo wanda ya zo wanda tattauna da ƙorisha da annabi da musulmi lokacin da ya zo ya ke cikin tattaunawa sai kace annabi sallallahu alaihi wasallam kakka damu da wa'annan wa'annan matsusa suke yawan ka wanda ba su iya kare ka za su tsaye barka ita da annabi sallama abubakar ya ce mu za mu za mu mutu za mu ta wurin manzon Allah ce masu tafi bazar lata ce magana wurin gaba shi gaban zaki ne masu tafi bazar lata kaman ka farji ne na lata kiran ka ta farji lata zaɓin ɗanshin iyaka ɗayan zagi ne a wajensu ya ƙi zagi wannan wakilin ƙudin shawa ya ce kam ya ce kai ya ce abubakar in ba don makana da wani hannu da ka mini ka mutu kyauta a rayuwa ban rama maka ba wallah da ka hudu yau amma ban da itin marama ba ban da irama rama mazakin da ka mini ban da irama zakin da ka mini ɗayan zaki mishi a wasu amma ce saboda ya san mutuncin da ya mishi kuma sha zubi bai rama mashi ba ta haka bai iya rama kwarai suna da wannan abin karama to kaga wannan shi ana ya kawo da magana a takaice kan cewa dai annabi ya ɗauki wani lada mun ce wannan magana na cikin cikin hijira ne wani mushriki ya mai ma'ana jagoranci zuwa ga hijira zuwa ga madina wacce hikimar dan kwararre ne da ya ɗauke su yamma ya da su ba da madina za ba yadda wani wajen wajen barar mali wajen wajen meruj kwasan meruj mali tana yammacin makka zai gusum can yinuwa sai dai nesa da maka can gindin ruwa bi yake zagaya zagaya da kai kama hanya su suna neman sana da ba kwalle ne a takaice da anan maganar ɗaukan wani lada ka biya shi akwai shi a musulunci ƙur'an da sunna da sun tabbatar da haka nan to yanzu wannan magana ta lada da aka ce ana iya ɗaukan mutum aiki a biya shi ma juzo ijaratu abin da ya halitta menene za a iya ɗaukan za a iya yin ladan a biya a yi haba kun yi wani ba yanzu ya kama ka abin da ya halitta a yi lada a yi jinga jinga ba ƙwarko jinga jinga a wasu a yi jinga a yi jinga a biya mutum ya ce kullum ma amakan intifa'u bihi ma baƙa ainihi sahat ijaratu ma lam yamna min zalika mani'un shar'i ya ce dukkan abin da yake yi wa a yi wani amfani da shi kuma abin iya nan bai lalace ba ana iya ya halitta a yi ɗoki a yi lada da shi misali inji ne mota ce dabba ce gida ne da abin da za a yi gona ce da abin da za a yi amfani da shi abin iya nan kuma a yi wani abu a biya ana iya jara da shi in dai babu wani abu malamin na amin zalika manu shari'i babu wani abu na shari'a da ya hana ya ce wa shtaratu an takuna la'ain almu'ajjaratu ma'aluma amma sharaɗi ne lokacin da za a yi wannan lada akan menene a san da menene akan me za a yi wannan jinga ta lada da za a biya kara wal ujratu ma'aluma kuma shi an san nawa za a biya ba a cikin duhu nawa za a biya an san ladan nawa za a biya wa kadhalika muddatul isti'jar wa naw'ul amal haka an san kwana nawa ne kuma an san nau'in aikin da za a yi shi ne baka ta abun a haske ba duhu ai ba wani abin kilar ne abin za a abin kwana nawa ne aiki kaza za a yi awa nawa ne da mi kaza a wuri kaza a yi bayani dalla dalla yace qala ta'ala حكاية عن صاحب موسى أنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فأنا أتممت عشرة فمن عندك tsohon can da tsoho na musa wanda aka labarin mata ce a ɗauki lada ko a ɗauki ɗan gwada gogo to nan ke na bayan uban ya amince ya ci ya ba musa shawara abin da ɗaya shi ta hudi ya ce gaya musa inni uridu an unki haka ihda banatai hatain ni ina ni ina so kenan in arman ma da ɗayan iyana mata guda biyu yanzu an maka da ɗayansu a ciki wa'annan ɗan mata iyana guda biyu amma ga sadaki ala an ta'ajura ni thamani hijaj akan ka ar ka muna aiki na kwadago kamun zami jinga da kai ta shekara takwas wannan wani amur tsada ke alamin tsawon akwai kusa kusa ko tsada ka sai tsada ya tsada ka hankali shekara takwas kana aiki shekara kwadago shekara takwas za ka yi ta kwadago an ka amince amma ce ina ta mamata ashirin in ka cika goma ka ɗan lada ɗan gyara in ka cika goma ma ma daga wajen ganin famin inda kai kaso ke nan tsohon da iya neman ƙari an ƙara amma dai bakin ni da bakin wajibi na takwas amma ina buƙatar ka cika goma ma dai wanda kuma kai kaso dai amma wajibi takwas wannan ruwaya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Musa ya cika ajalin mahi tsawo goma ruwaya hadisi ya tabbatar da kana annabi ya ce Musa ya cika ajalin mahi tsawo shekara goma ya kaba shi wannan yarinya kaga nan dai magana ce ta kai aiki akan kai ana iya aikin kwadago a baka diya akan shi aiki ne kai kana da haƙƙi a biya kuɗi to kan mace shi aka ba shi diya nan dai tun jiya bane maganar ijara sai ya ce to bayan wani awo ya ce kuma wa an hanzala zai ka ruwaya damun baya kata wa an hanzala bin qais qal sa'altu rafi bin khadij an kira'il ardi bi dhahab al waraq da yace me yake cewa ina ga cikin karatunmu da muka yi na sati da ya gabata eh ruwa ta inganta da bukhari ya kada haka da imam nasai ya ce an hanzala bin qais qal sa'altu rafi bin khadij an kira'i al-arad bi dhahab al-warq fa qal la ba'sa bi hanzala ke cewa na ibn qais nawa rafi bin khadij sahabi tambaya akan dokan haya hayar gona da zinariya ko azurfa ce gona ko garka da arata yakan al'arar kin faƙar labasa bi tun ita rafi'atun babu lahi nan a kota magana kenan a ƙasa wadda ake jita-jita ko magana a kanta ba a yi shi za ki kiwon tambayar tambayar ce akwai shi urikin haka da kuma masu ganin ba a yi sai shi rafi da ya ba hanzala bin kais labarin ana yi ya ce ka mai wata jita-jita ma da kaji wata jita-jita da kaji ta magana ba a yi ga dalili ya ce inna ma kana nasu yi ajirun al'adun nabi sallallahu alaihi wasallam alal madiyanat wa qabala jadawil wa ashiya min azar fa yahliku hada wa yaslamu hada wa yaslamu hada wa yahliku hada yace abinda mutane da manzala yana raye suna wani irin kwadago annabi ya raye suna daukan gona irin a bakin hadawa mu ce bakin korama bakin ido madiyanat an ce kaman babban nahar jadawul kaman kananan hanyoyi na ruwa na je kenan wuraren noma suke ɗaukan haya to sai a zo a gona sai mutum ya ware za misali za a bi aikin wannan gona amma bangare kaza a kare aikin gona ko kaga bangare kaza yana ka ni kaza nawa to wannan akwai garar za a zo a yaki kuma balle mai gona mai gona ya kowa sanin wuri mai wani ya a zo a yaki wannan wurin ya kaga yayi wani wurin bai ba sai wani wuri wani wuri bai ba kuma ana kasance a cin gona wani wuri albarka wani wuri bai albarka ba wannan shubha ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ware wuri aiki ita wannan abin da ya ka haka yace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sababin da manzo Allah ya hani akan irin wannan dokan haya ta gona a wannan hali ita falam yakun lin nas kira'u illa hada a wancan zamanin mutane ba su da wani haya gona ya irin wannan wadda take ware wuri kaza a ciki ya ce falidhalika zujira an shi yasa ya tsawatarwa a irin wannan mace ma mun karanta ta magana in za a biya sarwa nabi abada wannan irin wannan shi adam kenan dalilin haka annabi hana fa amma shay'un ma'lum madamun fala ba'sa bihi wani manzana ya yi da mutanen haibar sabai sun yi na magana a zo a yi aiki a jumulce abin da aka samu a gonar ko a garkal gaba ɗaya ba a ware na mai gida ko na mai aiki gaba ɗaya za a gama abin da aka samu a raba ɗaya cikin hudu kai rabi ne rabi ko ɗaya cikin goma ma yadda dai aka yarjejeniya kuɗi muka sa tare duk bayani ya gabata baya kuɗi muka sa tare kai ka kuɗi ne aiki a din aka yi dai ana yi amma ana yi duk abin da za a yi a yi a ƙarƙashin abin da aka samu a gonar ko a garka shi ake raba amma ba a cewa wuri kaza a ware shi na kana ya ce kenan amma sha'in ma'alumin madamuna amma abu sananne wanda aka lamace wanda akwai garanti a kan shi fala ba su biyo na babu lahi aka yi sai ajar al'ujara ajar al'ujara ma'ana ladan 'yan kwadago ladan masu aiki biyan ma'aikata biyan ma'aikata عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa arqu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi labari daga abdullahi bin umar ruwa da ibn majah ruwato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tul ajira ajra ku ba dan kwadago ma'aikaci ku ba shi ladan shi qabla an yajifa arquhu kahin gumin shi ya bushe kahin zuwar da ya ta bushe kaji muhimmancin biyan mutane albashi wannan shine kamata a shugabanni ko duk mai ɗaukar shugabanci ya san da yauni akan shi za mu ga haɗarin yin haka za mu ƙara na gaba kaga haɗarin kin biyan mutum ladan shi na haƙƙin shi ismu man mana ajar al'ajir zinihin wanda ya hana ma'aikaci haƙƙin shi عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يطيع ولم يطيع اجره وانا رواه الامام البخاري يروتوتا ابو هريره كبار labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala kenan hadisi na kudusi mai hadisi kudusi abin za a ce manzala annabi zai dangana ma Allah wata magana ce Allah ce kaza ko ya mu umarni kaza duk da abin da ka dangana ma Allah kuma ba nasan qur'ani ba shine hadisi kudusi amma ka ce dan kudusi ka ce duka inganta ta kudusi ne abin tsarki a aka yi kudusi bai inganta ba awa annaban ƙarya ma ba wa Allah kaza ana yi dan ka dauka an ce kudusi ka dauka hadisi ne sahihi a Allah abin da za a ce mai kurin Allah ce ko Allah ce kaza ya aikata kaza kaza shi ya ce kudusi to akan samu wasu su dangana mu annabi ce Allah ya ce Allah ya ce bi ce ba haka sama kan dan wata magana dan wata gyara abu abin da ake muhtar hadisi wani kaza kuna hadisi sunan shi muhtar hadisi to ne dauka ake muhtar hadisi kenan hadisi da kenan zababu ke na kwarai a suna ne kama na suna yau da daga ko littafin sanan shahararre muhtar hadisi to wannan suna ne ba inganci bane ba malamin littafin shi mai suna mai dadi sababin hadisai shi zai buka shi sa kan shi a ciki akwai an samu kowane a ciki mai mako ne wani ga tattalin domin ganta ba kan samu a ciki kenan shi ma wannan iya ne ne a nan gurin mutane guda uku abinda Allah ke cewa Allah ya ce kenan mutane guda uku salasatun ana khasamuhum yawmul qiyamah mutane uku ni ne zan shiga bana zan nemi haƙƙin su kamar zai zai yi husuma da wanda zalunce su shi ne shiga Allah zai shiga ba Allah da kanshi zai nemi zai nemi kaman kabacin su zai Allah zai husuma da kai an ka tuce su misali mutane uku gobe kiyama Allah ne zai mana zai shiga dikin su rajulun a'ta bi thumma qadar mutumin da aka bashi da ni mana wani na shaida da tsakanin da kai da Allah dan Allah ka banka sa saboda Allah ba wani abu kurum dan mutumin da ya baka saboda Allah kuma ka yaudare shi don ka san ba shi da ban abubuwa ka ci ƙarya ta bayan makunan wa rajulun ba a hurran fa akala saman da mutumin da ya sai da ɗa kuri na kai na daga da na yankari kurin kama mutum a daji ta kashi kurin ka danne kurin ka ɗarme kun ka shi wani wani gari ka sai da ka ce bawa ne bayan da iya kurin kamar da aka ma zai bin harisa a san zai bin harisa ba bawa wani ba lokacin shari'a ɗaya ne kurin ya wuto na wasu kama su kaɗe mishi kusa kashi suka sai da a makka ɗa ne ba bawa bane ba zai bana rasa asalin shi aka sai da maka matsayin bawa lokacin jahiliya kenan ya ce ke mutumin da ya sai da ɗa kuma ya ci kuɗin wannan ɗa wa rajulun ista'ajara ajiran shi ne magana mata yanzu shi da aka ce na shi aka ce nan mali shahid mali shahid kiran kiran abin da muka so kawo na hadisin ga wannan magana ce wa rajulun ista'ajara ajiran da mutumin da ya ɗauki ma'aikaci dan kwadago aiki lebra kuna ake dai fastaufa minhu ya cika maka ladanka abinda ka sashi aiki ya maka wala mai tuyi ajar baka ba shi ba kudin haƙƙin shi wannan gobe kiyama Allah sai kama ka to wannan da wancan iya karatar mu da girman haƙƙin biyan albashi ta haka an wa lalle abin da ne shahara dan shi yake da yawa gwamnati yake da ma'aikata masu yawa ana ta jajen albashi kullum haka manyan 'yan kasuwa ko ma'ana 'yan kwangila akan samu haka da iya misali iya misali kamata misali kamata masu magaci magacin gwamnati shi ko ma mai ta zai dai ko shi ma yawa biya ku bashi ne da dama dama sai dai haƙƙin kin biyan can an yi magana ka biya shi kamar kayan kayan kayan zuwa shi ta bushe ko ka biya ma'aikaci haƙƙin shi kayan zuwa shi ta bushe to wannan bangaren gwamnati wannan za a samu wannan da yawa wannan kawai haƙƙin a iya mutum ya sha wahala da kyale ya sha wahala kaga matsala ce to bangaren yan kwangila bangaren yan kasuwa kan samu wani kurin zai cinye ma har abada an kare kurin yana to na alhaji ne ya ci ya ci ake biya ya mutu ba zai biya ka in yawa ka ne to a gina hadari ne gobe kiyama za ka rage ma da Allah za ku ja kuma wannan shi ne muhimmancin wanda yake mas'ul na misali hukuma ce da misali da a doki misali ma'aikacin da kasan ba za ka iya biya haƙƙinsa ba ko a misali zan wani misali zan a cin zamzam an su an yi bidije ko bidije iri-iri ne na gina hanyoyi gina gidaje gina lakwada gina likita gina wane ne to a nan abin da wani ba da muhimmanci ba kayan gina likita ko gina lakwada ko wani abu da ba hanya a san da girman haƙƙin ma'aikatan da suke wuyan ku an zu a yi ƙoƙarin lamini lazimi ne ma'aikaci a sami garantin kuɗin ma'aikaci shi a biya shi bayan an biya wanda kamata amma mai za a sama ne a sauran aiki don ma mai zai mara fari ma zanga-zanga ba kai kai likita garinmu ba ma zanga-zanga an zama zanga-zanga ba bi likita garinmu an yi zanga-zanga ba gina kula garinmu ba duk mai kaki ka fitina kin biyan wannan ki ka fitina ƙasa ƙasa duk rikice gaba daya su ma shi a cikin kullum wani tsarin musulunci na zabi kowa zai huta kan shi hatta yin siyasa shi ne mahuta kan ku bi tsarin allah ku huta yanzu inda misali za ka kasan yi wani wannan abin shi ne mahi furfurotar a cikin a cikin abinka biyan ma albashi kayan ajiyar wani wutar musamman ji a yi a yi garantin a yi tamtar yanzu shiga ta kama kayan ajiyar kudi a yi garantin kudin ma ka takun salar kun duk ma ka ci kudi garanti daga wata mutum biyan shi za a yi kaka shuru za ka ji shuru za ka ji kwanan amma rashin biyan ya ka aikin ba a yi zanga-zanga yau aikin ba a yi rabi ba yi aikin ba saura ya zo iya jajen bai gina shi ba tukunya ya wata namanin tukunya ya je nan an ki aikin abin alalace kun biya shi zai kaga aikin ba a yi ba kuma karshe an zo kudin an ba shi aikin da ya kamata shi ma biyu ba kuma shi ma daga nan ya bar hanya shi ma agacin daga nesa mata kofa shi ma ta yi tara ta yi zuwa aikin kuma ce an biya shi duk matsala ce duk matsala ce kowa ce matsala in ba wani zai gyara maka ka ki aiki cikin abiyan aiki za ka mun na kaza na kaƙi mun kawace kwanan biya ka za ka matsala ba ka yi ba aiki ka cikin na biya ka yin da kasan kai ma akwai haƙƙi a biya ka haka ce zanga-zanga haƙƙi bin kaci ba kaci ba ka aiki to kasan da kai ma ka ci haƙƙi da ba naka ba gaske magana kenan ka wani gyara maka haƙƙin mutane haƙƙin talakawa ne kayan jama'a ne yi ƙoƙarin biyan haƙƙin mutane kai kana da haƙƙi ce ban na yi kana da ce ban aiki kai ba wani kana ce ban aikin ko ko ba ce ka dibi su ne kana dibi su ce ka baka baka aikin gaba da kawo ta baka yi ka ce kai na ke daban ba dole kai ba dole kai ba kenan kana dibi su ne ka ce baka ba to amma ba ka ce ba ban aiki kuma sai an biya ne wannan shine matsala wanda zamanin yanzu matsala ce ta sandika kaza ta aba aba ba su ba ta da gaskiyar ka da ke wata kwanci halakar shi kenan shi kenan haƙƙi ne ga hukuma ce haƙƙi ne ta ɗauki yawanin albashi kuma zalimci ne ƙin biyan mutum aiki ya yi aiki a ƙin biyan shi shi kwata kuma na wanda ya yi kenan kana masaulikin hukuma ne kai ɗan kasuwa ne ɗan ƙwangila ne ka tauyewa ka ƙi biyan mutum a lokacin da ba ta ya aiki ka ƙi biyan shi kai mai jinkirin biya matsala ce kun balle gaba daya gibe shi gaba daya to yanzu wannan da ya gaya maka zinihin hana hana wa ma'aikaci kudin shi ko da kai jinga shi ka gibe ga girman haƙƙi sai ya ce ma la tajuzul ujratu alai abinda bai kamata ba kuma a yi kwadago a yi jinga a kan shi قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد كراهن غفور رحيم وانا آية أبونا دي تكي تكين الله يتي wala tukulu fitatukum ala biga kakku tilasa ma bayan ku mata akan yin karuwanci in aradin ta hasuna in aradin ta hasuna mana mai aradin mana in suka yi ne in su matan ko da bayi ne suna neman kare kansu daga zina ku ce he sun kamun kudi sun sun karuwanci da suna bayan ku litabtagu ardal hayata duniya dan neman wani amfanin duniya Allah ya kashe cewa mai kurihun duk wanda ya matsa ma baiwa ta je ta yi zina ta kame kuɗi to fa inna lami bada kirahin to Allah bayan an matsa musu aka kai suka yi to Allah gafuru rahim Allah mai gafara mai kira Allah shi tunda ba ba sun yi ba san su ba kan dole suka yi to Allah mai gafara ne mai jin kai ne kenan ka shi akan haka sai ce ga maka me ya kawo haka me ya kawo sababin kawo wannan aya he kama ruwa da Imam Muslim ya rutu an Jabir anna jariyatan li Abdullah bin Ubay bin Salul wata baiwa ta shugaban munafukai na madina abu zabin wabin salul ana mata suna musaika wa okura yukala da umaima umaima da musaika bayan shi ne shi wannan abdullahi bin wabin salul faka ne kuri huma ala zina sai yake tilasa musu su je su yi zina su yi karuwanci su kame kuɗi fashakata zalik illa nabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ƙara wajen suka annabi suka kai jajen su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da mai gidansu don Allah musulmi yake da munafiki ne ga abin da yake tilasa musu yin zina dan su kame kuɗi akan shi ne fa anzalallahu wala tukrihu wala tukrihu fatatukum al biga aka sauka da wannan aya kakku matsa wala tukrihu fatatukum al biga kakku matsawa bayan ku mata akan zina zuwa kashin aya da makaranta yanzu kenan asalin abin da kenan nan ka kenan ba ba a yi zuwa a yi lada da karuwanci a ba ta ladan na kashin shi mahar bari kenan kudin karuwa shi wani haramu ne ba ce a danni aini na gada ma farji na in je in yi zana biya ne a wannan lada ba a yi shi bayan wannan hadisi sai kawo ruwaya wadda ita ma bayan gaba ne ya gabata cikin da bukhari zuka sun ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam يكاو عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي وحلوان الكاهن من ذلك صلى الله عليه وسلم يا حنا كدن كري شن كدن كري تمهر البغي دا za mu ce sadakin karuwa kenan kudin karuwa wa hulwan kahin da kudin boka ya sha ko aka ci hulwa daga na mai daɗi don tubus ne a banza ce kamar ce zai ce maka musamman kama yanzu ka ce kudin da zubu don mai dan zubu bicin budus a ruwan shi a kwance kana kuɗi a kwance ka je ka kawo rago a yanka ka kawo kuɗi jika jika musu sa a jihu eh an kai mai karfin ce kawo kaji a yanka kaji kullum dum shi da yan shi dum suna kwance ka je libya ka je saudiya ka je amurka ka je kano ka dawo a doha daga a ofta bukatar gawa da ma ka dawo ka yi da suna kwance don zubi kenan eh ya gama yamma gaskiya da karya suna cikin kudin gwamnati kudin banza shi ne abu ne abu da suke cin wani don zubu ya cin kudi a banza ba wahala ya kwance ya ce hulwanin kayan don kudi ne da ba sha wahala ba amma wace kayan ya su ce boka a da boka ba boka ba duk da ake abun mai alkahana alkahana kurin ba da labarin gaibu za a yi kaza wuri kaza a yi kaza za a sata ga misan ga marasan ka ya kuma kai labarin dai abinda abinda yake na gaibu ne shine kurin boka shi mace kahin to kenan duk wannan iya cikin magana kenan wannan duk da lada ne ka ba shi ya maka wani aiki da aikin haramu ne ba a biyan hakunan wannan kudin daga ce wannan an san wani mutumin dan tsibbi ne dan dan wara ne kaka ci kudin shi kaka ci abincin shi inda dan aikin shi kenan inda bai wani aiki wani aikin sai a cin kudin haramu wa an ibn umar qal nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an asab al fahl asab al fahl su a jahiliya sakan doki ina da wani misali wani sa'in garma ko raƙumi in garma ko wani rago da ina san iri sai in biya kai mai ragon kai ma kuɗi ya zo ya barbara a garke na don in sami iri to wannan kuɗi haramu ne a mishi kuɗi ana yake ta ba shi sabili amma ka ce ka biya ka dora gonka haramu ne eh haramun asal fa barbara kudin barbara haramu ne ba biyan kudin barbara ba biya sai eh ta haramun sai ga shi ma na yau da kullum wanda shi ma ya shahara ujratul qira'atul qur'an ladan karanta ladan sabka ladan sabka ujratu qira'atul qur'an ladan karanta alqur'ani ka biya amma sabka eh musulunci ba abin da magana kanshi ba sai ya ce an abdurrahman bin shibir al-ansari kuma na hadisi da cikin sulas yana cikin sunan abi dawud sulas ya na albaniya karu baye hadisi na 259 ya ce ƙal abdurrahman bin shibin al'ansadi ke cewa sami'uta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul iqra'ul ƙura'an wala ta'akulu bi wala tastakathiru bi wala tashfu anhu wala taghlu fi hadisi sahihi sunan abi dawud silsila ta yana albani duk su garuwa ta tabbata ya ce na ji manzala iya faɗa manzala iya cewa sahabbai kike magana su iqra alquran ku karanta alqurani wala ta'kulu bi kakku mai da kakku mana kakku ka cin alqurani kakku cin abinci da qurani kakku mai da qurani abinci mu ci albarkacin makaranta a ce da makaranta dama kana karatun da dama da zan ci albarkacin makaranta haka aka abin daman ka yi ne daman don ka ci albarkacin makaranta kuɗin shi annabi ke magana ka mai da ƙur'ani kasuwa mu ci da shi haka maza wala ta akulu bi kan ku ci da shi ne wasu na kashi boyi wani sahabbai sun wa wani magani wani mutum musulmi sun je wani gari sun an sabke su kuna ta ci shugaban na dai shugaban musulmi bane ba kuma kin haƙƙi gare su ki biyu su ki ba su nan nan makunta kuna mata ci Allah kama shi me matsala nan kuma wani abu ne ka zo yanzu na na magana me da abin sana'a me da abin sana'a shi ake magana ne da kullum kai a biya ka ka karanta a biya ka wannan ina ga sauran wani malamin wanda ya shahara akan abin wanda ya da rukuya duniya wahid ibn salam bali ne ko wahid ibn salam bali wahid bali ko ibn salam bali ya cikin malamai da duniya din da ga rukuya a duniya shi da ta duk wata ta rukuya shi na shi ne a nan wanda ya duniya dai sai dai gaba wani ya dauka bayan shi amma da malamin da sunna ne ya gaba ya halto a hili ta haɗu kurakuran kurakuran da ciki kuma ya ja da baya ce ya tuba kuma ya kira mutane masu irin wannan aikin ya yi magana a kan magana duk kaga wata hidan ake da kudaldain ake shekata ta shara magana kisa shekata ya ce da hira da amsa kudi mai da abu kasuwa da wannan magana ce duk haramu ne ya ce mu ala garota mana kuma littayin da na yi kuma yawa da ta haƙi ga amshi duk wanda wani ta na tuba ga Allah kuma kuskure ne wannan hira matsala ce littashi na bidiyon da karanta daga kan malami da sunna kwarai ya wuto daga baya ya hudu abin karar ahili daga ciki domin yana hanzar da suna nan wani tara na haɗa wancan kin wanda yana harkar hanzar na yan kasuwa abu suna haɗa shi shi gudu shi da anan fitina take hiyar da kaza ya ci aljihar ta kaza an binne wuri kaza wani kaza ya ma kaza irin dai na boka ya da canda na jahiliya sai abin a cikin musulunci wasu na gwamnati sunan musulunci da sunan malamai ne a baka labari aljihar ya ce kaza wani ya binne wuri kaza wani mai magani kaza aka yi mishi a jauri kaza a wanke har a rubutu a binne a makwantai a zuba a kabari duk wannan a yau iya nan dumu dumu ana yi cikin mutane hausa ma suna a suna a kirarin sunna Allah ya shirye mu gaba ɗaya Allah gawata mu dole Allah abokanci ne hadari ne kuma wallahi ka wani gyara maka kata maka abu kana magana sunna sunna shi dan barin kai shi dan ya bar annaba ma wani jama'a shi mun shi Allah sunna ne ya shi dan ya bar annaba ma ba ya ka kare Allah ba wa shi dan ya bari ba wani shi dan ya bari kai da ce sunna kai yake so da gama kai wallahi kuma yanzu yanzu babu hanya da yake samu masu wannan kidan ta wannan hanya shedan irin wannan hanya bokanci da sunan rukuya suna kaza sai saka kawai kai ka baro ka kun ga zambo ka kirki kana kana da gemu kuma kana ka Allah sunna ne Allah iya fitina ta yi wani abu iya nan wala zan fitina da gama fitina cikin mutane gama kusuma gama rigima irin na buka na da wani mai magani kishi ta ce ta mata magani kurin karya wani aboki ne a cikin yan wani wani kaza kurin ya tun wani iya iya iya ihu ya ce da wata bata dangama take da wata wata da gangama don ta tuma kishiyarta ana rubuta tana wani ta ce wata ta binne wani kaza ta binne kunji kunji kunji ko kishiyar ce kurin cikin Allah Allah kuma sai da gangan wallahi ta zama da makirci ni ina da shaida kan haka wallahi Allah Allah shaida kan haka nan abu ne dan uwa akwai fitan da cikin al'umma Allah ya shaida mu gaba da to kinan da wancan gargajiya ce dindin ci da kwanin da tsibbin da sabka dindin na iya magana nan hatta magana sabka a biya ka hatta kudin sabka sabka jika kaza abun kuda kuda ko ba firi ne wannan irin kasa da mai abun yan ba yan bariki hada hada hada firi sabka kaza kaza take wannan wannan mutum ne mutum aboki ne wanda bai san wannan abun ba he kiraye ne ya sa zama sauka ɗari da an ce mai a neman kun shiga da ce to amma an ci ana samun jika uku kuma kenan sauka ɗari shiga ɗari uku Allah wai shiga wai shiga wai shiga uku uku zai sauka ɗari shiga ɗari uku zai yau to kaga yi suke ƙarya ce bayan ci da addini da wani kuma ga ƙarya yau shi zarafi ƙur'ani gaba da shiga uku haba a ta yawa jika uku to kaga wannan kudin ci da addini ne wasu suna ga daidai ne gwanda wannan kudin ka ba alaramma ka ba almajirai sadaka fi sabi Allah Allah biya bukata ba ce baka taimaka musu a taimaka musu a matanin shari'a ka taimaka malami ka taimaka ma almajirai ka ba su kudin wannan sadaka fi sabi Allah Allah taimake ka shikenan amma da wannan cin addini shi ne matsala shi ne matsala gaskiya ko qur'ani jika uku haba aulakanci ya kai gaya wata wata ruwa mace da mai maka wata abu ta ba sabka ta wace ka 20 can ana fatiya ta to mala ha kare Allah Allah da ta to amma abu ya gaggawa an gane an gane shi amma bai nan da ka an gane kuma ana da wai ga jika 20 ga hada hada hada fula ta abinci to wannan iya na mutane wannan su suke ka matsala suke bata sunan malamai suna ci ababin birni mai yawa balle abin birni a ci abin ya haiwa da na mahiyawa abin ba a ci an samu kudi gaskiya don can na garin masu abin can yake da kudin can yake da kudin da yawa kuma da ba sa addinin ba da yawa haka suke da cin addini to da haka dai manzo Allah ya ce iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani wala ta'kulu bihi kakku ci abinci da shi ko kuma da shi cin abinci wala tastakasiru bihi kakku ga neman tara kudi da shi kajiwa ka ga tawo kudi shi ba wala tashfu anhu kakku mana nan jafa kin ai mana karanta qur'ani da da ko aka da shi wala ta fi kuma kaku zuruwa kaku huce gona da ikan qur'ani hadisi na gaba an jabir bin abdullah qal kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'u alquran wa fina al-arabi wal ajami فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه shi ma wannan sila sahiya ta albani har suna abi dawud ya kawo ruwaya ya ce ya ce ta wannan jabir bin abdullahi jabir bin abdullahi ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya huto kenan ya isu ko muna zamne da ya isu ko mu wana na qara'ul qur'an muna karatun qur'ani da ajamawa kiran kiran ba laraba da larabawan kauye da mu kenan yan garin da ajimawa dai a cakule ba na a haɗe ana koya ya kira irin tashi ya mazala ce musu ikara'u ku yi ta karatun ƙura'ani fakuna kowanne kenan ko ta kira abu ne hassan abu ne mai kyau ku karanta ku yi ta karatun ku abu ne mai kyau kina yi karatun da suke yi ya ce amma wasai jiwu a ƙawamun wasu mutane za su zo a gaba kenan a gaba bigansa ba yuqimunahu kama yi kamun alƙaidi za su ka tseda harfa kira alƙur'ani totar kira lahiyayya ya ce amma ga kira'al ya ta'ajjalunahu suna gaugawa ta samun sakamakon shi a duniya a duniya ake so a ci albarkacin ƙur'ani ko kunan ƙur'ani kuran ya ce wala ya ta'ajjalunahu ba sa jinkirta ladan shi a gobe kiyama kasar ya maka lamba ya ce wa ma'ana wani ya ka cikin alma abu shirin abu dawud ya ce wa ma'ana ƙaulu wasu ji a ƙawamun imunahu ma'anan wannan magana cewa wasu mutane za su zo za su rinka tsaye da alƙur'ani أي يصلحون ألفاظه وكلماته وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته yace wasu mutane za su zo ma'anar shi za su rika gyara lafazin ƙur'ani da kalmomi makharijul huruf da sifatul huruf kira'a kamila masha Allah dadi eh kira'a masha Allah zaka ji gau suna kulawa da makharijul huruf da komai sifatul huruf ya ce kama yi kamun alƙaitai kama ce mai aka ce kibiya da kasa aka ake da ɗaya mutan da daidai da ganta sai ta zaga daidai kama yadda ake tsaye da kibiya wata mata yin wata ayyuba yaguna fi amal qira'a suna ma'ana suna kai gaya wajen kulawa da qira'a kama da mubalaga kai gaya da kulawa da qira'a li ajalin riya wa sum'a wal mubahat wa shuhra kurin dan dan riya da a ce ya kowa sanin ƙur'ani da gwada alfahari da shahara ƙura wani abu game da gudu a yanzu yau a wadda shi iya daga cikin hujjojin kama albani rahimahullah albani rahimahullah iya cikin abin da yake kawo hujjoji da yake inkarin musabaka ta alƙur'ani amma ce abin magana su jamhur irin su usaimin su bin ba da rahimahullah da lajina ta abun ta wasu ga cewa halittin haka kan wasu dalilai shi dalilin da shi kai irin dalilai ya ce an waye gari an samu wani jil gudun samun wani jil wanda za su karanta ƙur'ani ba don Allah ba shi ku aka waye gari da abin da ba don Allah ba buku bai amfanin komi shi na haɗarin da ke gudu kuma abin ya wakana a yanzu za ka da yawa da yawa ba su da wani hadafi illa kurin su ci musabaka ta shekara su ci mota su ci kaza su ci haji wallahi da yawa ba wani magana koyo a yili ne zai bi dare da rana ya koyi kira'al kana ga gargajiya ne ko ya yi ya yi sanin kira'al kana ga gargajiya ne ba duk gargajiya shi da shirka yau kira'a gamla gashi ko aka taya madina ya ci musabaka Allah ko a madina ko a madina ya ci musabaka ba wani a wani ba ta makaran ba ko a madina ya ci musabaka amma menene wannan gurin na samun musabaka shi da hadari ruwan su inganta kan duk wanda ya karatun ƙur'ani don ya shahadan ta musabaka don wani gaba maka zaka ba don wani abu na duniya kurin duk wanda ya karatun don wata manufa ta duniya ko kuɗi ko suna ko na abu gobe kiyama iya cikin yan gaba gaba a gidan wuta a karantar da yara a to za a yara in ba a wani musabaka in ba a yi ba ba su wannan ba za su yi ba ɗiyan wanda suka gina al'umma kuɗi ya ka ba su karanta labarin sahabbai ɗiyan sahabbai karci labarin ƙura'ar ƙura'an karci labarin makarantar ƙura'ani sun yi abin don kuna cin ashe lahira mutum ya haiba da abin da baka wani da duniya da allah kun kake yanzu ka bada kansu salim ina ga a yakin imama ne salim ana cikin bugawa suka ce salim an ba shi kamar da ke wani bangare na bangaren dama ne sai ce salim kuma na ce salim ka yi hankali bangaren ka azo ya ce ni ta bi samun ƙura'ana ce an kuwa ta bangare na allah waje na makacin ƙura'ani kamar ni abin a cikin ta bangare na ya ce haba kamar ce Allah wajen makira'ata a ce za a ci nasara ta bangare na wanda abu da ya zai rami yake da kashi a ƙasa su ƙura'an ta kira'a kurin ba suna yi don Allah in akwai ladin da ya yi a ce gobe kiyama a kira ka karanta kada kada kama daraja iyakar daraja a yahirin kiyama wanda aka ce karanta da kiramin barara malamin ƙura'an ma sabata kira mahirin gwanin ƙura'an gobe kiyama rashin layin mala'iku 'yan tsakon Allah akwai abin da yi wannan a baka daraja ma'aikin kama ba shi kambe kenan a karantar da yara wannan muhimmancin abun samun lada a wajen Allah a ba su ka ce an ba su haka ba wannan kudin ba su ba haka su yi tan kudin kuma su a wani komi Allah ba su ma dini komi duk wanda ya duniya da bai ma dini komi zai baki ji wani duniya komi ya ci mota cewa ya kare ba abin da zai ma addinin Allah amma a gina mutane su yi dan Allah kurin a karantar da yara su yi dan Allah wanda kuma an ta zo musabaka amma yayi kadda ya samu cin musabaka ba za mu ci haramun ce ko da ya je ta yaro daman ya san an gina shi kurin dan Allah musabaka wani abu ne daban in ma je ma ce ba dai bai damuwa da ya san abin da ke kira da shi ba dan ba musabaka kadai bai kuma lokaci Allah kai mutattun sama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh